من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin riyadu salihin mu so karatu a cikin babi na 281 to babi da ke magana akan haramcin riya Allah ya raba mu da ita za mu tashi akan hadisi na dubu ɗaya lamba dubu ɗaya da ɗari shida da sha bakwai to kadisi ɗaya muka karanta a cikin babi wanda bari mu ƙara maimaita shi bismillahir rahmanir rahim wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul qala allah ta'ala ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu rawahu muslim hadisin da shi muka karanta wancan sati muka tsaya kai hadisin da aka samo daga abi huraira da Allah su kara tabbata a gare shi hadisi na kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya ce al agna shuraka'i an shirki Allah madaukakin sarki yace ni wato na fi karfin aji tarayya da ni ni na wuce na fi ƙarfin wato na wadato a haɗa ni da wani a raba mana wani aiki ya zan an yi aikin don wani an yi kuma don ni kuma ni to Allah ya ce shi aikin wannan aikin da aka yi da wani da shi to shi baya so Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya wani aiki ya haɗa ni da wani a ciki to na bar shi da wanda ya haɗa ni da shi wato sai shi ya je ya karɓi ladan aikinsa a wajen wanda ya haɗa Allah da shi Allah ya tsare mu shi yasa riya musiba ce wato yana daga cikin lago da shedan ya same mu ina nufin mutane gaba ɗaya idan shedan ya sa mutum yana riya a cikin al'amarin shi ya gama da shi saboda wallahi Allah ba zai baka lada ba eh Allah ya kiyaye ga aiki mai kyau ga aiki ya kai ya kawo amma babu ruwan Allah da shi aikin na da kyau sallah ce kai azumi ne kai sadaka ce kai kai ko ko jaddada ginin ka ba kai Allah ba zai baka lada ba Allah ya kiyaye shi yasa musulmi ta addu'a sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a suka yi ta yi to Allah ya tsare su da riya mu ma Allah ka tsare mu eh mutum ya samu ya aiki ko da ba yawa don Allah shi ya fi masa alheri da ya aiki jingin ba don Allah ba domin jingin nan ba abin da zai samu a shi وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه به نعمته فعرفها قال فما علمت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لي قال جريء فقد ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت بها فيها فيها نبو نوسي بايا نا نوسي شبتها فيها نا أنا ce nawa sai baya na ma'atu a ɗansa fi haɗin yawwa na sai sa fiha fiha na buga qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'ana qala kazabta walakinnaka ta'allamta li yuqala 'alimun wa qara'ta al-qur'ana li yuqara huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تركت آه ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به وصهب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم وانا حديثي in ka same shi a cikin ummahatul kutub shine hadisin da aka tambayi abi huraira sai da ya suma kafin ya faɗe shi ya suma ya farfado na ya sake suma da zai faɗi wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bada kaga wato ya hada kowa da kowa ya hada kowa da kowa Allah ya tsare mu Abi Hurairah radiyallahu anhu yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon mutane da za a yi da za a yi wa hisabi ran tashin alkiyama wato waɗanda za a soma babbakawa a cikin wuta Allah ka tsare mu waɗannan su ne su ukun nan da ya kawo su annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na farkon su mutumin da ya shahada ko wannan mu ya san matsayin shahada ana madaukakin sarki duk wanda ya shahada dan aljanna ne wanda ya shahada ko wanka ba a masa na ba a yi masa wanka na ba ana masa lamu ba a samun likafani na inda shahada ta yaƙi ne to shi wannan shahada wadda take mai girma akwai ƙananan shahada duk shahada ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shahada ne amma wannan ita ce na babba to ita din idan mutum ya yi ta in yayi ba don Allah ba shi ma ya a banza Allah ya kiyaye shi ne ya ce sai mutumin da ya yi shahada sai a zo da shi Allah maɗaukaki sarki ya gaya masa ni'imomin da ya masa nama kaza nama kaza nama kaza nasa Allah maɗaukaki sarki ya ce na kawo ka Abuja na na baka gida ko na baka dama ka kama haya a Abuja na yawa na sa ka ka bude shago a wuta market duka limomin Allah haka Allah a'a na sa ka samu aiki a Federal Capital Territory a a ina ne haka Allah ya gaya mutum ni'imomin da ya masa na ma kaza na baka dama kai aure na baka yayaye na ni'imomi fa'arrafahu ni'imahu duk ni'imar da Allah ya wa mutum sai Allah ya gaya masa na ma kaza na ma kaza na ma kaza na ma kaza mutum da kanshi yake Allah haka ne sai Allah madaukakin sarki yace to me kai da da da ni'imar da ni'ima me kai sai ce Allah yaƙi ne har ya kai ga nayi shahada yayi yaƙi ne har nayi shahada sai Allah madaukakin sarki ya ce ƙarya kake kaga magana ta kare ƙarya ne kayi yaƙi ne don kawai a ce ma kai ɗin nan sadauki ne shine jari'un wato ba dama ne kai ɗin nan kai ƙarfi ka iya faɗa ka iya yaƙi ko san da da shi ake na yaban na da to sai abin da ya sa kai kenan da haka kuma Allah madaukakin sarki shi kuma an faɗa abin da yasa ka kai kai riba an faɗa an yi ta yawo da sunanka cewa kai din nan ba dama ne da haka sai a kama shi sai a yi umarni da shi a kama shi a kifa fuskar shi a cikin wuta Allah ya kiyaye sai kuma mutum na biyu malami mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya koyi ilimi ya koyar ma da ilimi kan ya kuma karanta alkur'ani sai a zo da shi Allah maɗaukakin sarki shi ma sai ya lissafa masa ni'imomin da ya masa nama kaza nama kaza nama kaza mutum ya ce Allah kai mu sai Allah ce to me kai da ni'imar da na ma sai ce Allah na yi ilimi kuma na koyar da ilimi kuma Allah na karanta alkur'ani saboda kai sai Allah maɗaukacin sarki ce karya kake ka yi karya ka yi karatu ne ka koyar don a ringa kiranka ana cewa malami da a ringa kiranka ana cewa sheikh da a ringa kiransa ana cewa dokta ko a ringa ce ma profesa na ko a ringa kiranka me sunan ustaz ko akwai ustaz na akwai akara makalla ga sunan mutum kawai niyarsa kenan ba ba maganan na don aramma ito duka mutum da niyyar da ya yi Allah madaukake sarki yake cewa kuma don a ce maka ƙari'un ka karanta alkur'ani don a ce ma shi yasa kun ga wajen karatu alkur'ani sami a hankali sami a hankali ba an hana ka ba in Allah ya baka karatu ka yi ina nuhu amma dai ka yi tsakaninka da shi kada ya zama tunaninka ya za ka burge mutane kai za abin da yake ranka ya za a ce kai nan kai nan ba dama ne ha ce kai wannan kamar su dai na wannan a ce kamar su rai na wannan a ce kai abin da yake damu mutum shi ne wannan kaga mutum yayi yayi barna Allah ya kiyaye a'a ba laifi kai karatun ka kawai tsakaninka da Allah abinda Allah madaukakin sarki kuma kai ne kyau ina nuhu amma dai ya zama baka da wannan manufar na wai a ce ma ka iya na ko a ce ka yi kama da wani duk ya zama dan adam bai da wannan to wannan shine nasara wannan kai duk abin da ya lada zai samu a wajen Allah madaukakin sarki to ya ce ka karanta alkurani kuma sai Allah ya ce kuma an faɗa a duniya an yi ta yawo da kai lungu-lungu ana ta cewa kai na na wani ba dama ne yawwa dama abin da ya sa kai kenan kuma katin maburi an yi ta yi an yi ta ya maɗiɗi da sunanka sai shi ma a yi umarni da shi sai a kifa shi a cikin wuta Allah kiyaye sai mutum na uku wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya ya ba shi arziki aka ba shi dukiya iri-iri shi to Allah shi ma sai ya ga lissafa masa ni'imomin da ya masa na yi ma kaza na baka kudi na baka gidaje na baka motoci na baka gasu nan lissafa wa dan adam mutum ya ce ba sai Allah ka bani sai Allah ce to me kai da shi sai mutum ya ce Allah ba duk wata kafa da na sani kana son a ciyar na ciyar na taimaki miskinai na taimaki marayu na taimaki yan uwa na yi duk inda kake so a yi na yi sai Allah madaukake sarki ce karya kake kayi ne kawai don a ce kai wani mai kyauta ne eh sai kai wani ayi philanthropist ko ba sunan su kenan ah haka ne wa philanthropist yawa kana sa a ce kai har ana buga a jarida wani ana ma mutum kirari cewa philanthropist ne shi yasa maganar lancin sai a yi a hankali wallahi Allah ba ruwan shi da Allah dokar da ya sa ita za a bi kuma ita za a yi kuma wallahi in ba a yi ba Allah ba zai canza ba in har mu ba mu bari ba in an zo lanci mutum yana so a ce ya ba da kuɗi na a faɗa yana jin daɗi wannan bai yi ba yawa daman manufarsa kawai a faɗa a ce ba ne ba hayar zono wannan Allah ba ruwan shi da shi amma duk da hakan ma a wajen lantinin ka bayar inda zuciyar ka ta tsarkaka ba komai na nuhu amma kuzan shaidan eh idan mutum ya bayar ba a faɗa ba in ya ba don Allah ai ba zai damu ba na kamar alheri ne in kawa wa mutum in dai don Allah ka masa don bai gode ma ma shi ya cuci kanshi na kai shi yawa a yi ba amma ka da matsala duk abin da ka yi shi yasa za ka zo duk wanda ya abu don Allah baya gori wanda ya abu don Allah dan ba a gode masa bai da matsala na mun ba shi yake nema ba inda ma nudi in mu kulli wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura da mun ba dan haka muka yi ba abin da yasa muka yi shine inna nakhafu min rabbina yawman abusan kam darira kuma Allah ya ce fa waqahumullahu sharra zalikal yau wa laqahum madratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira kaga ko mutun ya cin mazburi abin da yasa yayi da haka shi ba shi da wannan shi yasa kuma ko abin alherin kai zaka ga mutum in dai na Allah ne in ana yaba masa ba dadi yake ji ba ina nuhu sai ga yana kada a ba shi dan dama na a ba shi kafa ya bata masa aiki ba za su ga shi ne a ce a gaban mutum ba akwai wani dakta yana kefi yanzu nan lokacin da muka je muka yi rijista na phd a sudan da shi muka tafi daga nan yana nan jami'ar kefi muna yawo a cikin sudan muna tafiya muna hira sai na buɗu baki ba na manta abin da ya fara shi yasa wata ran da ya zo nan ziyara ma bai sai na da wannan shekarar na da masa muna tafiya haka muna yawo a cikin sudan sai nake ce masa Allah dai sa mai karatu nan dan Allah sai kalle me ce da yake abokina ne mun yi karatu da shi a kefi mun tare muka yi masters da shi a kefi sai ce mun kai ka taɓa ganin wanda ya zo fiye yi don Allah gobe wannan magana wallahi haka ya gaya mu kuma tare da shi muka je yi ba wai yana da yake mana ya ce mun a kai dai mu yi karatu wani taɓa ganin wanda ya je fiye yi don Allah kaga magana ce kaman karama amma ni ta tsaya mun a rai ce a duk wanda kaga ya je ne ana yana sa a ce man dokta sai a ba a iya samun wani dai ba ya ce mun to sai na je na nemo shi eh a zan da ai abin ai kowa ya san ran shi ai ai title din akewa ina nufin koma mutum da yayi sai dai kan mutum yayi kuma ya gyara tsakanin shi da Allah na amma wannan title din akewa na a shine ba ma maganar karatun da za a yi ba ne galibin a karatun da za a yi ba da mutum ya iya na nuhu amma wannan suna ake so yana son a ce masa kyakya su a ce masa professor na eh prof amma na kuma zai ana a yi batun da haka ake amma dai musulmi ya sani dai abin da zai yi kokari ya yi don Allah dan nan ne kaɗai Allah zai ba shi lada eh in ba in bai don Allah ba Allah ba zai ba shi lada ba to kaga musulmi kuma mai amfana yake san bai da lada Allah ya tsare mu to shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce shi ma an riga an faɗa an yi ta yawo da sunan cewa mai kyauta ne mai abin nan da haka shi ma sai ya yi umarni da shi a jefa shi a kan fuskarsa a cikin wuta waɗannan a sauran hadisin asalin na abu hurara yake cewa waɗannan uku su ne farkon wanda za a sama buɗe wuta da su Allah ya kiyaye Allah ya saba mace وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناس قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامو حديث لك ابن عمر يدى الله تعالى ثبت أغريسو يتي wasu mutane sun zo sun gaya masa shi sun gaya ibnu umar cewa wato mu muka shiga wajen sarakunanmu wato mu je gai da sarkinmu sai mu ringa gaya musu magana wato mu sabanin abin da muke faɗa idan mun fito a wajensu an gane mutum yana ranka dade in ka wuce ya ce ɗan kaza na eh na eh eh azalimi na amma ya ganka raka da shi yace to haka kike wa sarakunan yake ga ibnu umar sai mu shiga mu ta tara musu ƙasa amma mu fito maganar mu akan su ba ba dadi to shine sai ibnu umar yake cewa ai mu wannan irin abin da ka faɗa kuke yi mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna kirga shi a matsayin munafurci muna kirga shi a matsayin munafurci banda munafiki ba wanda zai haka eh domin idan musulunci ne za a ce ma a'a kai abin da kake ba daidai bane ranka daidai abin nan ba daidai bane yawa ranka daidai na nan amma ranka daidai ba daidai bane idan ka dade talakawa suna kokawa idan ka dade ba a jin daɗin na tafiyar nan da ake yawa shi ka gani a ce ranka ya dade amma kuma a faɗi magana wadda take ta gaskiya ba a ce ranka ya dade a yi ko gari ana godiya na kuma har da kai ma ba godiyan kake ba kai ma to wannan bai da kyau eh ana ana takayawa irin maganar manya amma dai ana faɗin gaskiya kaga manya sun saba suka yi magana ga ta dai amma dai da hikima to su ma shugabanni ana yi musu haka amma dai a faɗi gaskiya a faɗi gaskiya wata maganar ma ana yi musu tauriya sai an nan sai mai dan abin nan ya zai gane sai mai ganewa irin abin da aka ba mu labarin wani sarki kusan sarakuna akwai juriya ko da ana musu da yake suna akwai sarauta ga ga ga bafadan shi a zaune ya kira za a yi masa aski wanzan ashe askarsa bai wasa ba na abin gashi kuma ranka yi ne aka so ma aski na aski ba daɗi ne shi ba abin ya ce a suke shi ba shi ba abin to yana nan ne yana dauriya can sai wata akuya wai a waje ta kama shi ne sai ce wa ya ce wa bafadan ya ce kai duba ka gani ita ma aski ake mata ce wai duba ka ga akuyan nan na wai zai duba guyar ita ma aski ake mata to shi ne ya gane ya ce kai sai ki baka da hankali je ka nemo aska sabuwa kana gara da gada ya gara ka ga magana ce eh وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به متفق عليه an samu hadisi daga junduda abdullahi dan sufiyan ya dala su da tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama sama Allahu bihi wanda duk yayi aikin sa dan aji shine man sama'a yayi aiki ne kawai dan yana son mutane su ji ce masa kai shi ba dama ne to shikenan Allah madaukan ma Allahu bihi Allah zai kunya tashi eh da wannan aiki da yi na dai wajen Allah dai bai da lada to amma a duniyar ma har sai Allah ya gwaiwa mutane ba don Allah yake haka nan wa man yura'i wanda duk yake aikin sa saboda riya to shi ma yura'i Allah bi Allah madaukakin sarki zai bayyana cewa wato riya yake sai ka san Allah madaukakin sarki duk abin da dan adam yake in kaga asirin sa ya rubuto Allah ne ya rufa shi in Allah ya tashi bayyanawa shi nashi komai ne iko ne akan komai sai mamaki sai kaga abu ya haɗu kare ta yaya aka yi amma shi Allah madaukakin sarki haka yake tsarawa in ya tsara shi kenan zai ya faru kuma ko wani hadisi mai ban tsoro cewa mutum ko rijiya rijiya yake shiga yana aiki mara kyau yau da gobe shala ya bayyana shi haka nan ko rijiya yake shiga yana aiki mai kyau sai wata ran Allah ya bayyana shi wannan alƙawarin Allah ne ko kaga sai wani ma ya zo ya faɗa a rijiyan ya je ya samu yi eh wani abu dai sai kaga Allah madaukakin sarki ya kawo wani dalili wanda abin zai fita shi yasa mafi alheri ga mutum in ma wani abu yake mara kyau a boye Allah ya karba masu yi to ma zai tuba ya daina shine Allah yana wa ana yana raba mutane asiri yana ba su lokaci to kadan adam ya rudu da wannan ya ci gaba sai kaga rana guda asirin mutum ya tono dan dama yanzu da bai tono ba Allah ne ya rufa masa asirin na eh da asirin Allah ya rufa to in ya tona kuma ba a yanda iya zai kaga wato abubuwan sun sun sun kwaɗe yanda ba za su taɓa rarrabewa ba Allah ya kiyaye وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله جل جلاله لا يتعلمه إلا ليصيب به أرضا من الدنيا لم يجد أرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها أسامو حديثي لقى أبي هريرة يدال أسكار تبتع قريش يتي manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya koyi wani ilimi ilimin da yumta gabi wajhullah ana neman yarda Allah ne da shi yanzu an ce ka ga ilimin da ake neman yarda Allah da shi da me zaka fara da alqur'ani na hadisi na fiqhu na ga sunan kai ta lissafi amma ba za ka ce injiniyarin ba na daman shi kudi yake nema ko? a ba ku ce ba a wanda ya je ya koyi kafinta ne yake nema kudi ya yi ba kaga ya bambance min ma yi wuta gabihi wa juhulla wanda dama abinda ake nema da shi wato aljanna lada a wajen Allah amma za ka wani ce zan ji na koyi kafinta kamar zan nan ai kudi nake so zai ringa kujera na zai ringa na amma duk da haka da adam zai sa niyya na ta alheri shi yasa ake cewa duka aikin musulmi wato in yi niyya na alheri zai samu lada amma dai wannan ana yin su ne daman ilimi ne na duniya ilimi ne da ake daman dan a samu duniya shi yasa ba yahudi ya cuce mu ya cuce mu tsarin ilimin da ake kai yanzu ba tsarin ilimin Allah ba ne Allah ya sa ku gane wannan magana system din ba na Allah bane ko na gara fada shi system ne wannan na shahara na da da isa da neman kuɗi amma kuma karatun a lahira ba don wannan ake shi kuɗi ba Allah ya baka ko ba kai karatu ba na wanda ya ɗauka sai an yi karatu ake samun kuɗi a ajiye an gane a shi kuɗi Allah yana ba wanda ya ga dama ne inda duniya ba wanda ya kakka jahilci sai Allah bai da kai duk garin kuma ba wanda ya kai ka kuɗi na don Allah ya yi da yawa za ka ga mutum ba a rabu ba boko amma kuɗi kamar za su kaje na wani kuma yana jin larabci yana jin turanci ko kudin kunu bai da shi eh yana da ilimi da aka shi wannan aikin Allah ne dama Allah ya ce arziki nashi ne in wanda yake nema nema wajen shi yawa hasali ilimi ma ba a yi don a samu kuɗi shi da ce shi bai hudu ya ce mu ne da ya sa mu tsarin ilimin yana yi ne don a samu kuɗi hasali musulmi na ilimi ne don ya zama mai ilimi kuma musulmi na ilimi ne don ya san Allah na shi ne daman Allah ya ce ta'arifuni qabla an ta'buduni wa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'budun bayina ku sanni sana Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya nemi ƙari a wa qur rabbi zidni ilma Allah ka ƙara min ilimi maluma suka ce duk qur'ani ba wani abu da kaje Allah an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam nemi ƙarin sa sai ilimi sana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku nemi ilimi tun daga tsumman goyo har zuwa shigan ku kabari duk kuna neman ilimi to kaga ilimi ba maganan maganan wancan arziki ne wanda yake ta arziki kuma sana'a zai na aiki zai je yi yayi yayi sana'a yayi kasuwa yayi gashi nan duk hanyar samun kuɗi amma shi wannan ana son a yi shi ne don Allah kuma mai ake nema mai yin sai yana fatan dan da ya mutu a biya shi a sashi a aljanna Allah ta samu wannan shine manufa eh ba wani yanzu misali ga mu a masallacin nan da alawa ya zo nan don ya karanta wannan samu kuɗi a misali nake ai kaga da ya ta samu ko akwai misali kaga mutum zai zo don ya karu ya ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gyara rayuwarsa ta na shine kaga kaga shine manufa kuma kaga in mutum ya wannan aikin sakamakon sa ne aljanna eh shine abin da da ada yake to amma a ce duk wannan babu shi wancan ne mutum ya zo da shi da kaga ya zo da wani abu na ya zo da wani abu wanda yake dan daban Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya koyi wani ilimi ya koye shi ne kawai wani ilimin da ake nema don samun yadda Allah amma shi sai zan la ya ta'alamu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya shi bi koye shi komai ba sai ya samu wani tumini na rayuwar duniya don kudi to duk wanda ya wannan to lam yaji arafal jannati ba zai ji kanshin aljanna ba ko san magana kenan tana da girma ba zai ji ganshin aljanna ba ranar tashin alkiyama ya ka dole a yi wata shekara da kunnina na ji da kunnina mun shiga fcda ya daɗe ya fi shekara ashirin ba wai mu wani aka gani wani ne ya ga wani malami ya sa riga mai kyau ya ce kai kai kai wai malaman nan fasu suke cabawa gaskiya mu ma za mu je mu karatun kaga shi wannan ya faɗa dalla dalla ba wani abu ko zai je ne dan ya taba a shi ya faɗa ba wai wani ne a fili kuma kaga shi wannan bai da wani ba wani bai boye komai ba a to shi malami umma bai karatu duk wanda suke sa babbar rigar sai karatu ne so shi ne ba zai sa ba da ya karatu kuma ai wani irin tunani aka sa mana kawai dai shi abinda malami ya kamata ya yi shine shi ma ya tashi ya sana'a ya tashi ya kasuwa na ya tashi ya nemi kuɗi in yana so fa yawa yadda kowa yake nema in yanzu malami ya kera kujera sai kujera ta ce malami ne ya kera ta na da haka tana da wani matsala ai babu da haka sai yayi maluman da haka suke yi su shehu usman nan da kake yi da kake ji sana'a suke yi na eh sana'a suke kuma in suka yi sana'a su ma samu ko yanda Allah yake ba kuwa shi Allah kuɗi arna ma yana ba su ina eh yawa ba ruwan shi kowa yake ba kuma ya faɗa Qur'ani yace kullun numiddu haula وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا Allah ya ce in dai wannan ne kowa bashi nake ba mu takaice kyautar mu na nan duniya akan wani wai wanda ya mana biyayya na ko wanda yake sallah na sai mu a Allah ya ce kowa bashi nake da abin nan na rubuta masu su daga mutum ya bude wuta yana ta sabon Allah Allah yana ta bashi kuɗi ina yawa in Allah ya so kuma kai ta sallah ana ka ko bai yawa kai ta yi in ma ba ka yi karatu ba ka nutsu sai ka je kai ta sako na sai wani wani ya taba zuwa ya ce wai shi yana ta sallah bai samu kuɗi ba shi to an ga ma na sallah da samu kuɗi ne na sai ai ba sallah ba a'a kuɗi ka neme su ko ba ka sallah in Allah ya ga dama zai baka kuɗi ba magana shi bai sace da din na ba da kuɗi ba in kana sallah a in kana sallah abin da zaka yi ta roƙa Allah Allah ya baka halal dan ya fi kowanne muhimmanci sai Allah ya baka halal tunda ai duk abin da Allah ya rubuta ma ne zaka iya samu to amma wani sai ya zo mai kyau wani kuma ya zo mara kyau to kaga musulmi shi yana ta fata na Allah ya sa shi ya zama mai kyau don me zai ya zama masa sanadiyya na shiga aljanna kada ya samu mara kyau don kada ya zama masa sanadiyya shiga wuta nakan yawa kawo kisa sayyidina ali radiyallahu anhu saboda ta yi daidai ya shi yake faɗin cewa dan adam a rana guda duk abin da Allah ya zana zai samu zai samu sama ya rage nashi ko dai ya yi haƙuri ya samu abin ta halal ko ya yi haƙuri ya samu abin ta haram abin da ya faru da sayidina ali ya fito ya je zagaye ya je wata anguwa a madina ya zo da dokinsa da da da sirjinsa akan doki ya zo zai shiga wata gona sai yana neman inda zai ɗaura doki sai wani wubi ya ce a kalifa kaza da kaza bari na rike ma mana sai ya bar masa sai ya shiga ya gama abin da zai yi yana fitowa yana da kudi ina mantawa ko dirhami bakwai ko takwas haka dai a aljihunsa sai yana fitowa ya ce a wannan ba Allah da ya rike mun ya kamata na bashi sai ya ebi wannan dirhami dukansu akan in ya zo zai ba shi kyauta da ya zo sai ya samu dokin shi ba kowa ya samu dokin tsirara an sace ne an sace sirri ya ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ashe wannan mutum haka yake sai ya hau dokinsa babu sirri ya tafi da shi gida yana zuwa kofar gida sai ya kira wani yaransa wannan kudin hannunsa sai ya ce ungo je kasuwa ka so mun sirri ya je kasuwa sai ya haɗu da wani ya kawo tallar sirri ashe wannan barawa ne suka yi cinikin sirri da wannan kuɗin ya bashi ya karɓi sirri ya koma ya je ya kawo masa da ya duba ce ai wannan sirri na ne wa ya je ma ya ce wa ya ce ka gani ya ce ka ga mutane ka ga rashin haƙuri ya ce wannan kuɗi na hannu na Allah ya riga ya rubuta rabon shi ne rabon shi ne da ya yi haƙuri na da ya ci su halal ya ce yanzu gashi ya je zai ci su haram amma sun da rabar shi ne sai ya ci shi to haka nan muke a cikin rayuwa in kai hakuri za ka samu halal da abin da Allah ya zana in duk duniyar nan ba sa so sai ka samu wallahi a ce duk duniya su haɗa kai ba su yarda ba ba sa so wallahi in Allah ya rubuta ma ba sai ka samu sanan sun haɗu suna so in bai rubuta ma ba za ka samu ba ku gani yadda Allah yake jaraban wasu da ƴan uwansu da ka ga ɗan uwansu ne Allah ya ba su dukiya wani shi kuma ɗan uwan ne talaka inda zai zo kusa da ya taro mu amma sai ka same shi kawai yana da zuciya na sai ta ma wani lissafin doki rano an ba ta man rai na a raina shi na nufin in ka tattara abin an taɓa shari'a wani haka sai ka rai abin bishin me kawai dai Allah bai rubuta masa ba shike na maganan ƙarfi wani malam ya ce wannan da Allah ya rubuta ba wahala ku kyale shi dan uwa yake ta bin shi ya zo ya bashi ya ce shi ba ya zo ba ya zo in duk duniya ta shi ce shi ba zai me ya ba sai ka ji labarin dishin ne ina nuhu ba zai yi ba me yasa ƙarshe shine masana suka ce ina Allah ne bai rubuta masa rabon su ba to haka zai yi ta yi kuma har a ƙari eh to amma inda da rabon sai ka ga abu in kani ya ya canza yanayi to mu ƙara babu ɗaya inda hadisi ɗaya ne babu ma yutawahamu annahu riya'un wa laysa bi riya' an abi zarri radiyallahu anhu qala qila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ara'aita ar-rajula ya'malu al-amala min al-khairi wa yahmaduhu an-nasu alayhi qala tilka ajilu bushra al-mu'min rawahu muslim yace wannan babi na wani abin da mutane suke dauka riye ne manzala ya ce amma ba riya bane malami ya ce ba riya bane an samu hadisi daga abin zarri ya jala kar tabbata gare shi yace wata rana an ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah bai manzo Allah yana tawa sahabbai fada kada su yi riya kada su yi riya sai wani ya ce ya rasulullah mutum ne to ya je yana ta aikin sa a'a koyarwa kake a'a darasi kake a'a kana ta kokari kana wani abu ayyukanka na alheri amma mutane kuma suka ji labari suna ta yaba ma suna ta gode ma na sha abin da ka yi nan ka kyauta abu ya yi kyau to shin tambayar shi ne wannan mariya ne shi ne sai maza Allah ya ce a'a wannan ai wato Allah ne ya gaggauta yi wa mumini albishir albishir ne da haka ba ruwanka in kai aiki mai kyau don an yaba ma ba abin da ya dame ka amma dai sharadi in kai don Allah eh ta yi don kai don Allah mutane su ji daɗi su ta yaba ma sai ma ka kyauta in shi wani shi ya wuya wani kaza wani shi ya yi wani kaza in mutane su ta faɗa har a dinga ma godiya an gode abin da kai wa wani ai mun ji labari na kai ka taimaki wani duk ba ruwanka saboda me kayi ne don Allah matsalar da za ka samu idan daman abin da kake jira kenan na ka gama da an yi shiru sai ranka ya baci misali tunda daman wannan magana kake nema kai to amma idan ba dan ita kai ba dan an yi ba ba ka baka da damuwa wannan shine abin da hadisi yake faɗi na'am anaka hidayatid duniya na ku da aya kai a waya ne naka da kai naka mai aya to yace a nashi ko akwai mai aya na eh na hawa ne ba aya amma ya kawo ta ta daidai da maganan hadisi Allah madaukakin sarki yake ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim na ma na ma ba aya inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah ko Allah madaukakin sarki ce ku saurara ku ji lalle wato waliyan Allah ba su da tsoro kuma ba su da bakin ciki ba su da tsoro a nan duniya ba su da bakin ciki nan tashi alkiyama saboda nan duniya kan kowa sai ya samu bakin ciki wannan jajjarabawa ce amma lahira ba su da wannan sai ce lahul bishir a bila ya duniya suna da albishir a wannan rayuwa ta duniya shine lokacin da za su mutu mala'iku za su zo su ta ko menene Allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kada ku ji kada ku ji tsoro wannan idan mutum zai mutu aka gaya mana ta Allah ya sa a gaya mana ai ka more shine zaka ga mutane suna ta kokari karka mutu kai kuma a ran zuciya ma kana musu Allah ya isa kana so ka mutu abun ka to saboda Allah malaika ya ce ma baka da matsala na wani yanzu yana ta ƙoƙari ma allura karka mutu na na na kada a to ka gani yanzu mutum yana son ya tafi abin shi tunda ya gama za a ce masa ba ku ba ku abin nan albishirinku alkawarin da Allah ya muku na yana jiran Allah kai mana haka alhamdulillah na'am kun ji tambaya a shugabanci na musulunci shugabanci na musulunci wadda wadda ya soma shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu magana gina coci a wajen musulmi saboda me saboda ya zo ne ma ya hana coci na da aka ce la ikraha din wato babu tilastawa a cikin addini amma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo shine a kaita Allah da haka kaga a shugabanci na musulunci babu wannan amma a shugabanci na zamani irin na yau wanda wasu abubuwa duka ana ajiye su ne a babu na larura yanzu ka ɗauki misalin najeriya duk wanda ya zo yana shugabancin najeriya yana shugabanci ba shugabancin musulunci yake na shi ma ba rigima suke ma da ƙur'ani na ko ba haka bane constitution shine littafin ƙasa to kaga duk wanda zai shugabanci zai sani yana wa yana wa musulmi shugabanci yana wanda ba musulmi yana wa wanda ma ba su da addini da haka kuma tun da har ya karba zai shugabanci da dole ya musu adalci da haka a wannan babu to gaga zai ba su ko tun da aka a sani na tun ma da aka dawo abuja haka gwamnati cewa kowa musulmi da kirista farko na jin da za a gina national economic ecumenical center ne ko ecumenical center da national mosque an ce tun zamanin farko an ba su miliyan goma goma bayan mun dawo a abuja da aka yi lancin 1991 aka gwamnati ya ba masallaci cek na miliyan hamsin ta ba wa kirista ma na miliyan hamsin haka da kaga haka ake da abin da kuma ko kai za ka hau najeriya haka za ka yi amma hukuncin gina soci ai kasa barna ce ba za ka tashi ba to in kawai ka samu wannan shine babu larura sauran kuma ka je kawa Allah bayani ba na ƙwarar musana na'am manifesta ita daman siyasar siyasar yanzu na kamar yadda na faɗi ai duka ana babi duka wannan kwaɗan da muke ciki duka a babin larura ake wannan somo daga farkon ma neman zaɓen ai a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi duk wanda ya nemi shugabanci kar ku bashi ko ba karanta hadisan na duk wanda ya nema ma ya ce a zaɓe shi kar ku zaɓe shi wannan ka umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan yakan tura gwamnoni na yakan tura mutane wani ya taba zuwa yace ya rasulullah ni ma ka dan tura ni na na dan gwamna a wani gari manzo Allah ce masa yi inna la nuwalli hadha al-amr ahadan sa'alahu aw harisa alayhi ya ce shugabanci mu ba ma bawa duk mutumin da ya roƙa sa'annan ba ma bawa ma wanda muka zama yana kwaɗayi ka san baka roƙawa ma akwai kana dan lallegawa in kana so to wannan kaga shine ka'idar musulunci kaga wannan a tsarin siyasa ta kare babu babu shi wai ko gane daman wannan duk lokacin da wannan tafiyar da ake ciki shi yasa ake cewa da yawa ma har sai mu manta cewa mu muna da nauyi da Allah ya dora mana na aiki da alkur'ani ba ma yi muna neman Allah ya mana uzuri Allah ya yafe mana na Allah ya karbe mu haka ne amma sai mu manta gaman wani abin da ake kai nan ne haka Allah ya turo mu mu yi wallahi ba shi ya turo mu ba nanu ba haka ba kawai dadin abun da yake la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ya yi wannan wannan ba ƙaramin rahama ba ce to amma duk da haka duk lokacin da ka ce za ka ɗauki wannan system ka ɗora shi a kan musulunci za ka gaya babu shi don daman wanda suka yi shi ba kai wani ma ba a ma yi tunanin abu su yi don a rushe musulunci farko farko ma ba a ma tunanin abin bai taso ba sai yadda za a yi a rusa amma tun da muna raye ne ba za a ce kowa ya ja ba ba za a ce kowa ya bari ba sai dai a gaya mutum ya ji tsoron Allah tun da shi musulmi ne na nuhu ya gyara wanda zai iya ya gyara na yi abin da zai yi to kaga wani tsarin da kake faɗa kuma system ɗin haka yake kusan baka yi ba yanzu in baka nemi zaɓe ba ya ka zaɓe ka na a kaga ba bayan da za a ya zaɓe ka na dole sai ka fito ka ce za ka yi famfan fura misali eh ka faɗi abin da za ka yi na duk abubuwan da za ka yi eh ka faɗa wani ma wani yana faɗan har ga Allah ya san ƙarya yake misali na eh shi kan ya zan ba zai ba kawai ayi to shi musulmi ne a sistem din ake gaya masa ya sani shi ya sha bamban da wanda ba musulmi ba shi akwai aiki akwai hisabi akwai tunanin haɗuwar shi da Allah akwai duka wannan sai ya sa a gaba to shi ne ake ta addu'a Allah ya sa mu haye haka eh amma wannan shi ne ala ala alaikum assalam wa rahmatullahi amin ba ku ce amin ba yawa amin har da mu gaba daya yawa amin shi ba kayan shi ba ne? eh na gane amma ai nashi ne shi kai ka faɗa ma nashi ne nashi ne idan ba sharaɗi kuka yi ba cewa ba zan taɓa ba akwai yadda za a yi sharaɗi amma dan nashi nashi ne ai tunda ta ce kai ba ka da komai shi ya kawo jari na ai kawo kuɗinsa ne yawa amma idan akwai sharuɗa da kuka yi almuslimuna ala shuruɗihi wannan za a tsare misali cewa uwar kuɗi ba za a taɓa ba shi ma yadda ba zai taɓa ba misali amma taɓawa daban kasancewa nashi ne daban yawa da haka in kun yi sharaɗi misali sai ga za baka miliyan biyu ba zan taɓa ko kwabo ba sai bayan shekara misali don ya baka dama kai kasuwa amma bayan shekarar nan za mu yi to wannan sharaɗin da kuka yi shi za a tsare amma bai nuna ba dukiyarsa ba ne na ji to in an yi wani da zama shekara za a ce a cikin riba na ne yana kowa yana cikin magana na ya ce kowa na ya yadda ake maganin wannan shine ran gini ran zane ƙa'ida ne in za ku zauna ku yi kasuwanci to komai sai an bayyana shi shi kenan an huta zan ringa cin abinci idan ban da lafiya zan je asibiti na misali in matata ta aihu zan sai ragon suna duk wannan sai an yi ko ka yi janar ka ce ɗawainiya ta ta yau da kullum za ɗauka a cikin tunda ni nake shago ni nake samu riba ya ce ba komai ya ce ban yadda ba in ka ci ka ci haram sai dai ka ce ba kai ma baka yadda ba ko ta watse ko a gyara yawa amma dole ne wannan sharadi ya zama an gama da shi in kun gaba da shi har ga Allah ka ci halal yawa amin Allah eh ka ce zan ringa dan sadaka almajiri na zuwa na tambashi sadaka duk sai ga yi sai a huta sallu ala nabi karim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi akwai wani ba Allah yana neman addu'a zai yi tafiya Allah ya madaukakin sarki ya kai shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya akwai yara da za su jarabawa suna roƙon addu'a Allah ya sa su yi nasara Allah ya sa su yi sa'a su yi nasara akwai wasu ma marasa lafiya Allah ya ba su lafiya mu ma Allah ya ƙara mana lafiya karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت الصاحب في السبب والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم أنت الصاحب في السبب والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم أنت الصاحب في السبب والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انت بهوائجنا عليم وعلى قضائها قدير وقد هوائجنا قاضي الحاجات وادفع الشرور والمصائب يا مقيل الاثرات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله امين